الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة فخلق منها زوجها وفمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد عباد الله فإن من أعظم ما يتقرب به العبد إلى ربه فالرجوع إلى الله تعالى والإنابة إليه فإنها سبب عظيم لرفع البلاء وكشف, وكشف, وكشف الكربات ودفع المصائب قال الله تعالى فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا وهذا يدل على أن البلاء إنما يزول بالتضرع والخير إنما ينزل بالإنابة وقال سبحانه وتعالى أيضا وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون فجعل الله, فجعل الله الاستغفار حصنا من العذاب وسببا لرفع البلاء أيها المسلمون ما نزل الله بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بالتوبة والتوبة ليست كلمة تقال فقط بل هي ندم في القلب وإقلاء عن الذنوب وعزم على عدم الرجوع إليه وقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يكثر من من من من الاستغفار ويقول والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه أكثر من تسعين مرة في في اليوم يا عباد الله فإذا أردنا أن يرفع الله عنا عنا البلاء وأن يبدل أحوالنا إلى الخير فعلينا أن نرجع إليه بقلوب الصادق وأن نصلح أعمالنا وأن نستقيم على طاعته نسأل الله أن يجعلنا من التائبين الصادقين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين bayan haka ‘yan uwa hudubar mutana magana ne a kayan abin da ya shafi komawa zuwa ga Allah a lokacin da muka samu kanmu na tsanani ko ta masifa ta faɗowa al'umma. Musani lallai ‘yan uwa na daga cikin mafi girman abin da bawa zai yi zuwa ga ubangijinsa shine ya koma zuwa ga mahalicinsa a lokacin da wata musifa take nema ko ta afku a gare shi ya koma zuwa ga ubangiji da neman tuba zuwa gare shi da neman tsira gare shi mu sani ita ce komawa zuwa ga Allah shine mafi girman hanyar da ubangiji yake ɗauke bala'i idan ya sauka kuma yake yaye hurubat damoyi ko matsaloli na zukata da suke damun bayi wa daf'il masa'ib kuma duk wata wata masifa idan ta zo Allah yake korar da ita a yayin da aka koma zuwa gare shi don neman mafita kaɗai ba tare da wani tunani ba musani Allah subhanahu wa ta'ala na cewa falaula idh ja'ahum ba'suna tadarra'u Allah ke gaya mana cewa da a ce bayansa lokacin da a ce bayansa lokacin da musifa ta same shi tadarra'u sun yi kankan da kai sun koma zuwa ga mahalicinsu sun nuna sun yi laifi sun nuna suna neman yayewa ne kaɗai daga gare shi lalle da a lokacin ubangiji zai yaye musu wannan damuwar sai sa yake nuni akan cewa lalle bara'i yana tafiya ne bi tadarru duk lokacin da bawa yayi laifi ko bawa ya haɗa wata basifa ko wani fitina na bala'i ya sauko ko wata basifa ta sauka sai ya yi ƙoƙari ya koma zuwa ga mahalicinsa ya nemi mafita kaɗai gare shi to lalle a nan ake samun Allah ya tafiyar da wannan abu mu sani ya bayan Allah dukkan alkhairai fa suna sauka ne a bayi lokacin da suka koma zuwa ga mahalicinsu a yayin da suka koma ga mahalicinsu suke kaddarawa shi kadai ne zai fitar da su a wannan yanayin to ubangiji mai jin kan bayinsa ne ubangiji mai amsa roƙon bayinsa ne ubangiji ko mai tausayin bayinsa ne zai cire su a wannan yanayin da suka samu kansu sai sa Allah subhanahu wataala yake faɗa mana cikin suratul anfal yake ce mana wa ma kana Allah mu'azzibahum wa hum yastaghfirun Allah fa baya bai kasance yana azaba a bayinsa ba matuƙar suka tsayi suna istighfari neman kariya daga azabar Allah wannan ibada ibada ne mai girman gaske Allah ya sanya ta ita istighfari wani hasana ne wani tsaro ne daga azabar Allah lalle bayan Allah duk mutumin da ya tsayo da istighfari lalle Allah yana yaye masa fitintunu kuma Allah yana yaye masa bala'in da ya same shi lalle a gare mu wajibinmu ne a wannan a wannan lokaci da muka samu kanmu ƴan uwa mun san cewa duk yanayin da muke ciki a wannan ƙasar sai kana gani bala'i bayan bala'i ana fita a wannan sai ga wani sabon wani abu ne ana fita a wannan matsalar sai ga wani sabon wata matsala ne yanzu kowa zai gamsu cewa muna cikin matsala me ta me ta tsayar da karatun ƴaƴanmu da muka samu kanmu a ciki na tsawon ɗan lokaci wani ɗan lokaci wanda iya lokacin nan kaɗai da aka samu kai ba a zuwa makaranta kwanaki ne ƙasa ko kuma zuwa goma za a ga fitintunun da yake gari kullum ƙara yaɗuwa ke su yara dama iya abin da ake fata shi da ga an killace su a makaranta makaranta waɗanda ake koyar da tarbiyya ne da ilimi duk lokacin da aka ce babu wannan a al'umma to lalle wannan al'umma tana cikin garare kun ga dalilin da sa hukuma kuma ta yi haka hukuma ta yi haka ne don a tsiratar da rayukan al'umma lalle to mu kuma me don mu fita daga wannan fitinar wajibinmu ne a wannan gabar mai ta neman tuba zuwa ga Allah da koma zuwa gare shi don mi don ya yaye mana wannan fitinar ‘ya'yanmu su koma marhalarsu ta karatu na neman ilimin addininsu da kuma neman iliminsu na zamani don me zaman da ake a gida mu da muke da nasaba muke da nasaba da wannan hidima za ka na gani ini ake yi ana kiranka a waya a kayan matsalolin da yara suke a cikin gida yaro dama in dai baka dora mar abin da zai ba to zai kirkiro nasa ne tabbas kuwa abin da zai kirkiro nasa ba mai kyau bane ba to lalle wajibin mu ne mu koma zuwa ga Allah mu neman sauki a wurin Allah Allah ya yi mana wannan fitan wannan fitan garin mu ya zauna lafiya kasar mu a jihar mu ta zauna lafiya kasar mu ta zauna lafiya mu samu damar da zamu fita mu je mu nemi ilimi hakan zai yi ne bayan Allah lokacin da muka koma zuwa ga Allah zuwa ga Allah game da tsayuwa akan istighfari da neman koma zuwa gare shi mu sani ya bayan Allah ma nazal bala'u illa bi dhanbi wannan fa bala'in da yake sauka wallahi zunuban mu amma mu sani wa ma rufi'a illa bi tauba Allah ba zai dauke mana ita ba sai mun tuba mun koma zuwa gare shi ba tuba bane kawai kalmar ka ce na tuba zo- na astaghfirullah wa tuba ilai na tuba bayan baka daina aiki ba a'a sai kai nadamar laifin da kake kowan mu yana san laifin da yake laifi kullun yaduwa suke da samfurin sabon laifuffuka a kullun a cikin wannan al'umma sabulin tsalin laifuka ne suke fitowa in ma a zahiri in ma a ɓoye in na ce a ɓoye a social media duk kullun ne hanyoyi na saban Allah da fitintunu sabi ne filfil suke fitowa a cikin al'umma to wallahi bayan Allah idan mu kauce musu ba mun koma zuwa ga Allah mun koma zuwa ga abin da mahalicci mai da ya ya yarda da shi ba to kullum muna cikin matsaloli da kuma fitintunu za su na zuwa mana ɗaya bayan ɗaya misali lallai sai mun bar wannan zurbin kuma min min yi nadamar cewa mun yi azamar cewa mun yi nadamar ba za mu ƙara komawa zuwa ga wannan zurbin ba bayan Allah mu rike istighfari istighfari makami ne babba sai sa manzon mu Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake ce mana wallahi yace na rantsi da ubangiji na inni la astaghfirullah lalle ina neman gafarar Allah ina koma zuwa gare shi a kowace a kowace rana akthar min 70 marra a kowace rana sama da 70 banzan Allah ne fa sallallahu alaihi wa sallam yake faɗa haka wanda shi Allah liyaghfira laka Allah ma taqaddama min dhanbika wa ma taqa- wa ma ta'akhkhar Allah ya gafarta masa duk zunuban da yayi kafin yayi ma da wanda zai yi ma Allah subhanahu wataala ya ce ya yafe masa kaifa baka da wannan garanti kullun a gare ka kuma kai ne kake rayuwa a wani zamanin da yake cakuɗe da fasintunu da masifa kullun ne in kawayi gari sai ka ga zunubin da baka tsamani a gare ka a anguwarku a garinku a wayarka a duk yadda baka tsamani ma kullun fititunan suke da lalle mu ne fice cancanta a rayuwar mu a wannan lokaci mu kasance lalle muna istighfari muna yawan tsayuwa da shi zai kalazumce shi a kowane majalisi da ka zauna kasance bawa mai yawan istighfari mu sani idan muna fata Allah ya yaye mana bala'i ya juya mana wannan bala'i ya koma zuwa ga alkhairi to fa alaina an narji ilahi bi qulubi sadiq lalle bayan Allah ya kamata mu gyara zukatanmu mu kyautata ayyukanmu kuma mu tsayo akan da'a ga mahaliccinmu to anan ne idan muka yi haka Allah subhanahu wataala zai yaye mana wannan fitintun da muke da yake samun mu ɗaya bayan ɗaya ana cikin fita a ci wani matsalar kaga wani matsalar sabuwa ta zo ana fita a nan kowace kuma za ga da samfarin da take zuwa wallahi ya bayan Allah mu sani ƴaƴanmu ne yanzu da ba sa zuwa makarantar da muke kallon sa wasarere ko kake zaune da su a gida fitina ne mai girma wajibi ne mu koma zuwa ga Allah mu nemi neman ah, neman yafiyarsa mu tuba zuwa gare shi mu roƙe shi yayi mana wannan bala'i mu samu dama ayan mu su koma kan wannan turba da ake samun tsira duniya da lahira a gare ta ita ce ilimi Allah ubangiji ya datar da mu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين الحمد لله قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله